إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 28 ga wata na rabiu thani hijira shekara 1441 wanda ya dace da 25 ga watan 12 shekara 2019 yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na litta al-mota ta imam malik yau za mu darasi na 30 daidai darasi na 30 daidai za mu insha Allah muna cikin dai bayanin wutiri wanda bayani da ya gabata na maganar wutiri ba wajibi ba ne ba irin farilla da sauran salloli wanda ɗaya cikin sahabai ya dangana ƙarya ga wanda ya hudu mun ce tole ma'ana ƙarya abinda ba haka ba wannan shi ne na ƙashen karatunmu yau kenan za mu tashi na ga cewa haddasa ne an malik ana abubakar bin umar عن سعيد بن يسار يقول وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت, فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة تو لك في رسول أسوة فاكتي أنت حسنة هنا قارتا فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر على البعير abin da yake ruwaya ta wata imam malik da ya kawo ruwayar sa'id bin yasar ya ce kuntu asiru ma abdullahi bin umar bi tsarki makka muna tahiya tare da abdullahi bin umar a hanyar makka kenan ana cikin bulaguro sai ya ce falon ma hashita subah da na ji tsoron shi sa'id ke cewa ya ce da na ji tsoron asuba ta keto kenan alfajar ta keto shi kuma bai ba wutiri shi kuma ƙarshen wutiri in ba mantuwa ba ko barci bakin shi ketawa alfajir ketawa alfajir ta tsaye da wutiri ya dai in mutum barci ne ko mantuwa ya ce da na ji tsoron ketawa asuba na zalta fa'autart ya na sabko na yi wutiri sun ma'adarakatu kuma sai na iske shi a hanya dama kenan kamar na bar shi ya tani na sabka ne kana daga baya na iske shi ya iske wa abdullah bin umar ya ce faƙala li abdullah bin umar sai abdullah bin umar ya ce mini aina kunt ina kake ke tun ɗazin gaba nan ka ɓace kuma ka dawo ina kake faƙultu lahu ya ce mishi hashita suba na ji tsoron ketowa alfajar asaba kenan fa nazalt fa autart he na sabko na wutiri فقال عبد الله عبد الله بن عمر تشيما سعيد في اليسار أليس لك في رسول الله أسوة با با با كان da koyi ba akan manzana sallallahu alaihi wasallam baka da ba na shi abin koyin ka ba manzana ba shi ne abin koyin ka ba yace bala mutum ce eh shi ne abin koyin yace to kuwa wallahi mata kullu bala wallahi wallahi na rantsa da Allah shi ne abin koyin sai faqal sai abdullah ibn umar ce masa ibn sa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yutru ala ba'ir to inda kana koyi da shi shi yana yin wuturi akan abin hawan shi akan raƙon na menene kenan bai buƙatar ya sabka ya yi sallah ya iska shi a buƙatar lokaci ne tun da inda kake kana iya yi akan raƙumanka kana iya ci gaba da shi akan kana wutarinka tun da manzana shi ne abin koyi mu shi kuma ya yi kenan kaga shi kuma ba shi da ya sabka aka bar shi a hanyar gaba ya ɗan buga isa kenan in dai kana koyi a manzana to kana wuturi akan abin hawa na menene abu ne sananne yin sallah ta farilla ba a sallah akan dabba ko akan mota a sallah ta farilla sai akan larura a ƙa'ida ana iya nafila a cikin mota kan nafila a can da ana magana akan jaki kan raƙumi kayan akan mota ma zai hima wannan wurin zai hima wannan raƙumi lafiya a cikin mota da hutawa da amma a kan raƙumi ma mazala yana yi kenan kana cikin kara kana cikin mota dai ba kai ke tuka ba za ka iya yin nafila kana ta haka kurin sai nafila kurin kakayanta kuma ana kallon kibla ba kallon kibla kenan za a yi mani yamma za a misali ko kuwa za a hidi ba gaba za a yi ko za a yi agadas za a yi arewa ko za a yi kano za a yi gudu duk inda za ka yi dai kana da dama ka yi sallah ta nafila a cikin akan abin hawa wani lokaci manzan sallallahu sallam zai fara zai tsaya ya kabbara iya kallon alƙibla kuma ya ci gaba ta yi inda ya sa gaba shi ya yi a wani lokaci kun yakan fara ta ma duk inda ya kalla fa'ayin ma tuwallu fa sama wajen wallah akan haka sai kawo wani ayi kenan duk inda ya fuskanta kurin zai niyyar sallah ta nafila gabas yake kallo yamma ne kuma sallar ta nafila kina wannan dama ce mutum mai san nafila kana iya yin ta akan abin hawanka irin misali wanda sa misali wallaha misali an shiga mota ana kama hanyar misali bulaguro ya mako da magaza da bulaguro dai lokacin wallahi kana iya yin ta a zaman akan cikin kan kan gujerka kun kai ishara kuran kana kun kai ishara kuran da sallaka kuran akan abin hawanka ko ina kuma ta yi mota dinin mota ta yi inda dama ta bada to shi nan kenan ya karantar da shi da wannan karantarwar kenan bai bukata ya sabka ya yi sallah ta kwanda gaba bisu wannan wata imam malik kawo hadisin ingantacce ba imam malik imam bukhari ya karuwa haka imam muslim ya karuwa kina bin tabbatacce na wakanar haka وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال كان أبو بكر كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر وكان عمر بن الخطاب يتر آخر الليل قال سعيد بن مسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت إيه تكاد إمام مالك يا جماعة ده هنيوين قوة أبو لي باقمتي sai da bin musayyib ke cewa annahu kan yake ba yake kala yake ba labarin cewa kan abubakar abubakar siddiq san abubakar akta siddiq an kare can ba maganta abubakar bin umar ba ne makaranta siddiq an kare dan mun sani cewa abubakar dai su zuwa ya kai balarabi ya sa da wuya kaje balarabi ya sa dan shi abubakar bale mutanen khalid kun ga abubakar akwai dalili bai cikin sunayen diyan su a ce abubakar shine wata rana abubakar gumi rahimahullah yake cewa suna wani abu a lebanon sai suke ta mishi akwai kaɗa bakar ne ko menene ɗaga daga bakar ya ce a ya ce suna na ne suna abu bakar ya ce suka ce ai mu a nan mu da wani ba suna ba mu kamar mai ce mai ce abu bakar abu bakar kamar a dace ga bace baban wani alkunya ce alkunya ce baban wani illa shi dalilin wannan magana mai mutum mai raƙumma yan dangana ka zuwa ga abin da kai ce abu bakar ya mutum mai bakar ɗan sarmai raƙumi shi ne bakar sarmai raƙumi shi ne bakar bakara ya taguwa sai shi abu bakara shi ma amai suna abubakara dalilin wani abun a zuwa gani da ya yi a taif na hawan garu da ya da raƙon shi ya tsallako ki duka wani abu ake dangana ka zuwa ga wani abu naka ina abubakar kira mutum ne mai raƙon abubakar to wasu za su ce wana ne abubakar baban budurwa ai na ce ba abubakar ina ce bikir bikir ta mace ta ke bikir ba ta bakar bakar na dan taguwa ne ko da hannun farko an ce bakar walidi amma da bikir ita ba ta ya ce ba wai anani kenan annabi wai ta ce budurwa ɗaya da arama ya ce anani a wuka baban budurwa ne abu bikir akwai shirme jiya kan masalar dai a takaice da abubakar wannan shine lakabin sunan shi abdullah abin da shahara abubakar bin abi kuhafa abu kuhafa sunan shi usman kenan abdullah bin usman asalin sunan abdullahi ya kan yaka duka kowanne ya gari da alkunya kin shi ya kama alkunya abubakar aka ma baban alkunya abu kuhafa amma asalin sunan abubakar abdullahi sunan baban usman wannan shine kenan yake ba labarin shi sa'id ibn musayyib yace abubakar siddiq idza arad an ya'ti firashahu in zashi kenan shinhuda ma'ana ya kwanta in zashi lokacin kwanci autar heje he wutar shi in zai kwanta shi kuma umar wa kan umar bin khattab yutur akhir layl shi kuma umar yana yin wuturi a karshen dare can dare ki tashi he wutar shi to wannan magana ta bi a kawo ga abin da abubakar ke yi ga abin da umar ke yi shi mai ba da labarin sai da musayyib shi sai ce fa amma ana amma ni kenan a wannan magana bi wace zaba ta abubakar ya ce fa'amma ana amma ni fa'iza ji tu firashi autarta in na zo shi hudata sai yi wuturi din da kowanne ya tabbata a nausar salama ya yi wuturi awulun lail wasu tallail akhirin lail fanta hawi turu ila akhirin lail da akhirin sahar da ruwa ta tabbata haka nan manzana sallar salama ya yi wuturi farkon dare ya yi wuturi tsakiyar dare ya yi wuturi ƙarshe amma ƙarshen alamarin shi ya yi a ƙarshen dare kina shi umar a ƙarshen dare kwarai da ma an umar wani abu a shi ne kuma ƙarshen daren ya zo yake daga da annabi mai magana akan daga murya da yake ya karatu daga murya manzon laka ce abubakar na fita gidanka kana karatun ka ba aji kai kasa kwarai umar na fita gidanka kuma ka daga murya da yawa umar sai annabi ya yi ziyara cikin dare yake yawo da gaba sai ya ce abubakar na fita gidanka na sallah ba aji ma karatun ka ita ba kada a samu man najid ya rasu da ai wanda nake wanda nake gana da shi na yaji wanda nake asirin da shi Allah yaji ya rasu da ma baka jirge da ma baka jirge shi yaji Allah yaji ma ba jirge Allah yaji ita kai kuma Umar kana daga murya yace lokacin Usman dan tar masa burci sai shi zanna cikin dare eh da ta shi sai sai zalla cikin dare idan idan ke makwata sai shi zalla cikin dare ka saka fala sai manzo Allah ya ce Abubakar amma an ta abubakar irfasa abubakar daga muryar kaɗan daga kaɗan kaɗan kaɗan ji kenan sai kuma umar ka rage kuma shi ake magana cewa idan a lokacin da ba lasifi kaɗan magana ce haka wani ke karatu mazala ce a rage saboda makwabta kashin kwatan shi ina ga masu lasifi ka a wata unguwa ba makwabta ba ana ji haka yi magana sai ba a san ƙul'ani ga 'yan iska nan a gidan giya ana kaza kaza kaza wani yi mun waya irin a radiyowar magana ce malam ga sanar ce wai kai ana magana kai mai neman lada ake nema a sa hanya kakka wajen neman lada ka ɗauko zinihi ka cuci haƙƙin makwabci kayan magana mai sayan zini da kuɗin shi dan bara mu nake gidan giya yake karya gidan giya mai neman zini da kuɗi kai gama kan garshi ba a yi zai bane ba a kai ne kake neman lada shi da mutum da mutum ne da kudin shi kai ne ake alama za ka iya shurare ka ji abin da ke gaya maka yawa kai za ka bani ana kawo magana giya magana a gidan giya ana kaɗa kaɗa wai an ƙyale su da sama sai da kake balas su a ka kenan kai ne ake magana nan da ɗan lokaci ba ibala ba hucce in wace nan da kusa ne wani ɗan wake kira na wani ban Allah daidai abin modadin wannan suna karatu daman kuma da abin modadin zo suke kara karatun yace mala yace wallahi mala yace ina da tension yace wallahi kwanan uku bana burci ta kaji ta gida naga suna da mun kira a wannan ta bada burci mala yace dare ya zai kuma magana yace magana magana ta je kaga yawa ya kwatanta mu can yake ungoyi garmala da cikin alƙali ya sai wadda abu cewa labi barci yi barci ci kwana uku da barci kwana uku ka zan ka an shi haƙin shi an shi haƙin an tuce shi cewa labi barci kuma yana tansiyon ka bai dai ƙau Allah kamar kuka wallah ta abu ya mala abu ya dame ni to kai bana ma cewa kamar an matsa musu ne ba san kaza ba san karatu a'a ana nema ne wajen neman lada kaka ja ma kanka jini to idan an ce mai magana ba lasfika ya rage ina ga lasfika da Allah ramuwa ta aula kenan wannan dai kenan wannan labari na abubakar da umar duka ya kama su amma shi ya zaɓi ta yi da wurin kwanciya yake yi ta abubakar umar a ƙarshen dare shi sai da mun sabi ya zaɓi farkon daren kenan ka hana kwanta wa haddasa ne a malik أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون فجعل رجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون كم تالي عبد الله بن عمر كان مالك يشيء على بعض يزمشي wani mutum ya tambayi abdullahi bin umar ana lautar makan wutiri a wajibin hu wutiri wajibi ne shi sai abdullahi bin wace mishi manzana sai sama ya wutiri kuma musulmi sun yi wutiri ya ce abdullahi wani tambayi da ke wajibi ne shi ne manzana ya wuce manzana ya wutiri kuma musulmi sun yi wutiri ko wajibi ne ya na origin da manzana ya wutiri musulmi sun yi wutiri nan kasan asali sahabbai in ba waɗanda alaƙarci mafi yau su kurin da wani ibada manzan Allah ya yi ya ce a yi su sun gane duk wani juyawa shara'i farilla rukuni kaza wajibi mustahabi duk daga ba ya kare haɗuwa su kurin manzan Allah ya kun kai shi nan nuna bincike su ba da zaune ba mafi yawan da haka suke wasu duk abu da ibada kurin manzan Allah ya ce kaza kurin ta ƙoƙarin yi aka zama wuri annabi ya tsawatarwa ga wani biyu ko kuma ga wani biyu ba wannan kana sa abu dole yi shi amma haka kun ayyuka kaza kun yi suke sukur ban don abubuwa daga bayan ya zo abin ya ƙara ƙari a ce wutiri ga a ce ka wajibi ko rukuni shari'a don abubuwa da ba ka yi su kun da wannan sharaɗin kaza to daga baya ne malamai suke diba ƙaryin abin ko ya yi ko kaza kaza sharaɗi ne kaza rukuni ne kai kaza farilla ne ko musabi ne duk daga ba abin su haka waye gari wasu na jahilci suke wa magana cewa wai in haka ce farilla abinda Allah ya ce ayi sunna abinda manzo Allah ya ce ayi musabi abinda malamai suka ce ayi dana hira ce shi mai magana ba babu shi rubutu kurin malamai magabata Allah ya karanta musu ya aka yi suka yi duka aka an zo kan magana sallah kan makai kan magana arwalla sai kaga an yi farilla an yi sunna an yi mustahabi wannan su malamai suna diba degiran abun matsayin ƙarfin abun wani iya diba ƙarfi ba manzana ce ba kaza farilla ne ko musabi ko sunna suna diba ƙarfin maganar sai ya ce kaza farilla ne kaza farilla ne kidan ba shi ba ba wallah in abun bai fatawa annabi na yawon sun iya iya muhimmanci ya ce wannan sunna ce an ga abu wata abin wata wata yake shi wata mai bare shi yake ya ce wannan mustahabi ne haka suka diba sai ga wani a wani wuri sai ka ga wani ya ce wa kaza misali farilla alwala sai ga a wani wasu malamai sun kawo addalku akan farilla sai ga a wani wuri ba a kata ba suna matsayin addalku ce a wajen wani ba cikin farilla kurin zuba ruwa ne bai cikin haka ce ba cikin wani ya kawo ta wani abu da yawa kenan bambancin karyin abin a wajen malami sai ka san bambancin farilla a wajen wannan da wajen wannan ko rukuni a wajen wannan a wajen wannan wannan ya dace da yanda malamin ko mazhaban take da gaggashin abin sai ta ce farilla ne ko sunna ko mustafi amma ba ana nihin ba an ce sunna wai abin an a'a akan samu sunna kuma wajibi ne abin magana kenan sunna ce amma wajibi ne na ka nuna takace dai to ci da kiran su sahabbai a wasu kun to shi da yake matsa mishi ya ga mishi wajibi ne wuturi ko kuwa ce shi da manzo Allah ya wuturi musulmi sun wuturi shi mai na shi kenan a naka aka naka daya bai ta kawai ta ba ka da fara wannan wannan shine sai kinan dai anan abinda yake nassan hadisin an malik annahu balaghahu anna rajulan sa'ala abdullahi ibn umar wani mutum ya tambaye abdullahi ibn umar an lutul akan wutiri a wajibin huwa wutiri wajibi ne fa qala abdullahi ya ce mishi abdullahi ibn umar ya ce mishi kad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa awtara muslimun lalle tabbas manzon sallallahu alaihi wasallam ya wutiri ko musulmi sun wutiri فجعل يردد عليه هي متم yake kun kuma magana da yahudi yahudi sai abdullahi ibn umar ya kula iya in hudu sai ya ce mishi a wutar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wutar muslimun manzala ya wuturi musulmi sun wuturi kun shi kenan wa haddathani wannan ruwa ta inganta waccan mare da muka ta inganta duka nan sai inganta wa haddathani an malik annahu balaghahu anna aisha zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat taqul man khashiya an yanam hatta yusbi فليوتر قبل أن ينام ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره abin da ke wannan ruwaya cewa malik ibn labarin aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam kanat ta kasance tana cewa man khashi an yanama mai tsoron yayi barci hatta su biya zai barci har garin Allah waye asuba ta yi bai wuturi bai tashi ba to falyutir qabl an yana yayi wuturi kahin ya kwanta wa maraja an yastaqiz akhir al-layl wanda yake hatar ko kamnar tashi a ƙarshen dare falyuakhir wutarahu ya jinkirtar da wuturin shi wannan hukunci ko bayani haka ne wannan fadakarwa ko wannan isharakin na wannan hali illa ita ruwayar hanyar zau hadisin ba shi da inganci kamar ce an malik an balagu an aisha san malik ba masa yi bane ba ba tabi bane ba maga shaki aisha to daman dai hadisin da ifin hadisin hadisin da ifi ne mun sha bayani kasancewar hadisi da ifi yakan yi a samu wannan mas'ala ta wata hanya ingantatta amma da wannan ne islam ba aiki da shi da magana wani ya tabbata magana wutiri ga da annabi hatta ya ma abu huraira wasiya cikin kahin ya kwanta ya bar ya wuturi kenan kuma abu da sanan da akwai da sai masu duba goyon bayan mas'ala tabbas kenan mai san mai tsammanin da ta cikin gari yayi a cikin gari yayi wutur yayi yayi abu sai wa haddathani an malik an nafi annahu qala كنت مع عبد الله بن عمر بمكة وسماء مغيمة وسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة abinda wannan ruwa suke kamana cewa nafi kenan yake ce muna ta abdullahi bin umar a makka sama tana da shi ne murghima murghima ma'ana akwai ghim a cikin sama kenan akwai girgiji hadiri fa khashi abdullah subhanahu abdullah bin umar sai ji tsoron asba kattayi fa autar bi wahidatin sai wutiri da raka'a daya kene rihi sallar shi ta dare sun man kashafa al-ghaim daga baya sai wannan giligije ya yayi kenan akwai sauran dare gari bai waye ba fara'a anna alayhi lailan sai ga akwai sauran dare tare da shi fa shafa bi wahidatin sai ba wutiri bane bai sai kawo ɗaya gama su da ɗaya ya gama shi ya mila su biyu ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين kuma ya kawo raka'a biyu biyu a bayan wannan wuturin da yi falamma khashiya subu da yanzu kuma ga asabar ta ta kirki ta kusa autar bi wahidatin sai wuturi da raka'a daya kenan haka idan kai irin wannan kuskuren kenan kana iya haka ka gama ya zama biyu ɗaya so sai ka kawo wutarin daga bayan kayan nafilo kafin nafilo ya kawo wutarin daga baya tunda akwai saura ya ga iya da dama ƙari ruwaya ta inganta zar abdullahi bin umar kan haka wa haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعد حاجته abin da yake wannan ruwaya ta nafi ce abdullahi bin umar kana yusallimu bainar raka'atayn wa raka'at fil witr inda ake zai wutiri da raka uku ai ana tahiya ko ai sallama ne sai ka maka magana babu ba dole bane ba da ka sallama kurin ka tashi ka wuturin kana iya ma wajen magana ko ka hira kuma ka tashi ka ka wuturin kare kidan ba a hana magana ba tsakanin shafa'i da wuturi magana kenan wani ma zai ce yana iya bayan isha ka wasu shafa'inka bayan ka je gida ka kawo duk ba wata da komi kana iya ka ce hatta ya mutu ba da hajjati zai kenan in yi sallama zai yi umarni da wata bukatar shi ma a mishi kamun gaza kamun gaza ya dan sakon shi ya magana da wani ya bukata kaza ya hira kuma daga baya ya tashi ya kawo wutarin shi abinda kurin aka hana an hana mai raka uku an hana a yi raka a biyu a yi tahiya a tashi ba tare ba da an yi sallama a kawo wutari annabi sallallahu ya hana yace kaku kwatanta magariba da wutari cikin dare ke na hana kwatanta wutiri da magaraba ke yadda ake magaraba ita ake magaraba a raka'a biyu a yi ta yawa da musulata ayat a tashi a kara ka ta uku ko to wace kakkuma wutiri haka nan kenan a nan akwai hani amma kana da zaɓi ko ka yi sabazarce ka yi raka uku gaba ɗaya ka zama guda ka yi ta hiya a kowane damar ka yi raka uku ka zama guda ka yi ta hiya ka tashi ko kuwa ka yi raka a biyu ka zamana ka yi ta hiya ka da musulata ka yi adda ka yi sallama kuma ka tashi ka ta uku amma a zar a yi a biyu a zamana a yi tayya irin na magariba wani hani ya zo a hana bayi shi ma wannan ya inganta hadisi sayin hadisi ne wa haddathani an malik an ibn shihab an sa'ad ibn abi waqas kana yuturu ba'da al'atamati bi wahidatin qala qala malik وليس هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث abinda ibn Imam Zuhri yake ba labarin cewa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu halin shi kana yutri ba'da al-atama bi wahidatin yana yin wutiri bayan sallar isha da me yake wutiri da raka'a daya daya yace wannan labarin haka tabbatar da Sa'd ibn Abi Waqqas shi ko Imam Malik bayan ka labarin yace amma walaysa hadha al-amal indana mu a wajen mu kina mutanen Madina su ba haka ba suke ke zu ba sa aiki da ayyuka daya sai ta walakin adana witr talasa karancin wutiri a wajen mutanen Madina raka uku ba ƙasa da haka shi abin da suke mashaga muku a nan shi ne matsala da ake samu tsakanin malika ko imama da sauran malamai shi abin da ya kullum ya sa ko ruwa ya samu abin da ya ga ana a madina yana rinja da amal ala madina kan sauran ababe malamai kan yarda cewa nawa abu nawa mutanen madina ba su sani ba wani ya sani kuma tabbata ya tabbata kan gaskiya ya cikin wurare da malamai suke raddi kan masala da wuri da yawa amma shi akan abin da ya sani ne yake tsayawa shi ga abin da ya yi hujjar shi tun da manzara a nan ya rayu inda mai sabai suka yawa kun shi ne shi ne hujjar shi wadda ce gaskiya ba hujja bace a wajen dama daga cikin malamai cikin magabata to kada nan za mu gano kuskuren ruwa ta tabbata cikin sunan abi dawud cikin sunan ibn maja cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa al-witr haqqun على كل مسلم هيتا من أحب أن يدر بخمس فليفعل ومن أحب أن يدر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يدر بواحدة فليفعل مثلا سلا ذات وتري قسكيا لتبس لا تبتا كأنك مسلم يعني وتا عبارة تبتتها كأنك مسلم أما هيتا من أحب zai ɗauke maka ɗaukar da ce wajibi ne sai ce man a wanda ya so kenan kana da shuwa kana da zaɓi sai ce man a habba a yutar bi hamsin wanda ya so ya yi wutiri da raka'a biyar ya ce faliya fa'ala ya kan shi raka'a biyar in ma biyu ya sana biyu ga salama ka ɗaya ko kai biyar zungur ma yayi ya ce man a habba a yutar bi salasin wanda ya so ya yi da uku ya ce shi ma faliya fa'ala ya yi wani abu ana tabi wani da wanda ya zama da raka ya ce da raka ya ce faɗi faɗi da kayan kenan shi a nan ko da sun ce so a madina ba a yi da manzan nan ya ce mai sauyi ya kaɗe ma kuma ga wani sahabin a gace sarrafa da ka sahabi ne kuma ta bata sahabin haka ya gashi wata da wani mai magana ya sa'ad duk wanda da wani raka ɗaya ya ce don kan bar ka ta wuce ni don ka ta wuce shi raka ɗaya gudu ta ba isha ko ba kuma ba isha kenta ta isha ba su kan dare ma ya ce don ka ta wuce ni ka kenan to shi ne ka san matsayin magana hadisi maufi ne maqtu ne ka san mai magana shi kan yi haka ta fahimta shi a samu nasi marfu'i kuma dole anan kaga za a zabi abin da yake marfu'i abin da manzo Allah sama ya aikata yayi ko ni magana waye ko waye ko sabi ne ko sabi ne magana ba ta mama ko sabi magana ta ga ga nasi marfu'i shi za a nan jaya akan wannan magana kayanan ko da su a Madina haka ake karancin mutu raka uku ce a wajen su mun samu a sunna manzo Allah sai da dai magana yayi kuma duk ya inganta kan gaske magana sai kuma hadisin wani ya inganta na sa'ad bin abi waqas kasan nan za mu ga wani lokaci hadisi kuma da magana malik ya ga wani lokaci an ka abin imam malik ga da ya ga imam malik an ce sahihi ko da yafi me yasa littafin nashi ne ya tabbata kuwa san muwadda ta imam malik ce sai buga an ce bai ma a ce sahihi ko da'ifi a wannan tabbata za mu ga su anan ko magana malik ce shi da kalma ta sahihi ko da'ifi a wata sahihi ko da'ifi a wanda ka dangana zuwa ga wani sahabi ko wani tabi'i ko wani masallaci a ce a ce sahihi ko da'ifi ya ga ga ko inganta ba bai ma ingancin dangana abin ga wanda aka dangana ma amma muwadda malik abu ce tuwa tabbata imam malik littafi ban muwadda malik ce wannan tabbatar da abinta tunda ta ma akwai ruwaya daban-daban cikin almajiran wanda kasan malami kan yi wanda tan suke yi wanda zai littahi wani lokaci ya sake revision sake dibawa ya hudu wasu abu a wani lokaci an ka samu wani ya karanta ya ji da roku a lokacin da wani da wani kuma ya ji motsa wajen imam malik a ko wasu awon imam malik gaba ya ya hudu su ko ya ƙara wani sake ta ruwa ta za ka wani wannan don kama da muka wajen warko karatun ruwa takwas ya kasa imam malik ruwa takwas sun takwas ya zaro wani sun da imam malik duka majina shi ne sun samu ruwa daga wajen dan wata malik takwas amma wani akan samu bambanci wuri da dama wani wuri an rage wani wuri an kara bisa aka ta yaya ta wannan wannan ta yaya bin haya wannan mijin ta lesi ita ce aka ce cikin amajiran iya cikin manyan amajiran sanannu kuma karshen ya ɗauko karshen motsa a imam malik kenan ya yi ya jima iya kamar ɗaukar ƙarshe ne eh kamar ta ruwa ƙarshe ce sai aka yaki da ita to kenan akan samu irin wannan na bambancin wannan kuma duka malamai suna haka nan duka da tausan ake wannan suna na albani sai sai ya ko da'ifa daga wuri da yawa wata ruwaya sai ga a wani wuri an ce da'ifa sai an ka cikin sayya cikin revision da ake ga an samu an samu gyara cikin tahiyya da ake ga an samu gyara kuma ba wani ce ba wani ba wani jin kunya ba wani aikin Allah ne ba wani kace kaza ya ce gaskiya nan kuskure ne wani lokaci cikin amajinan sai ce malamin masala kaza kaza kaza na bincika kaza kaza da na samu akwai wannan hanyar da ba wani malwar daga kaza ce idan ta yi wani wace gaskiya kana gaskiya sai komo ce to a ki wannan ruwa daga nan akan dauri kaza zaka ya kullu tayi da aka aka nan musamman taraju albani da ya komo ne yace sahihi ne yace ko yace ibada yace sahihi ne haka yake yace alimi ta ba jumud kai mutum da kana kuskure duk da wani gyara kun gyara ka ci gaba to su wanda malama haka suke duk wanda malama haka samu a ce ruwa kaza to an samu ruwayoyin malamai suka yi littahi amma suna diba suna gyarawa wani wuri a ƙara wani wuri a rage haka nake to wannan shine magana ta kin ba manci ga gaban manci daga nan amma kace imam malik kaza anan ba ta sai ko da saboda littahi shi tabbas sai wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar kana yaqul salatul maghrib witru salatul nahar qala malik man awtara awwal al-layl ثم نام ثم قام فبدا له أن يسلي فليسلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه wannan abin da yake barin labari abdullahi bin umar wanda abdullahi bin dina ke ce abdullahi bin umar iya cewa kane ku salatul magharib wutar salatul nahar sallar magariba ita ce wutirin sallar rana قال مالك man autar awwalar lail wanda ya wutiri ji malik a harkon dare sun mana kuma sai ya barci bayan ya yi wutiri sun maƙam kuma sai ya tashi bayan ya yi barci fabada lahu an yusalli sai ga ya kamata iya ba sha'awar sallah yarda mai ya salloli ya ce fa yusalli ya sallashi masana masana ya yi biyu biyu kurin ya ce fahuwa a habu masu mutalai wannan shi ne abin da na yi so a cikin abin da na ji kan masa'alar sallar dare in ji mamalin shi ya san haka nan su an kan nan masa'ala ta ba a wutiri biyu akwai nassin hadisi lautar filaila ba a wutiri biyu a cikin dare to nan mushkilar za mu samu mushkilar bayan wutiri a yi salloli a yi ta yi bibibi ba ka'ida shi ne matsala saboda ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam a aikace a na magana iya cewa ija'alu aka salata billahi wutar sanya wutiri karshen sallar dare haka yi shi a yi shi ne karshen sallar dare wutiri shi ake yi sallar dare an ce abin da aka samu bayan wutiri raka a birar ƙaunar wafi ilai ya tabbata gare shi ya aikata kuma ya ba da dama an ce babu wata damar bayan wutiri a ci gaba da nafiloli don caya ku sanya wutiri ƙarshen sallar dare to shi kenan kamun ɗaukacin royal za mu ga gaskiya akwai matsalar bude kofa bayan wuturi a ta yi bayan haka magana ya bude kofa cewa mutum iya da damar muhammed kokari ne tunda akwai matsala kan in ta biyu ina iya raka a biyu a cikin awa biyu awa daya ko awa uku ma ko tunda sai ibada kake ko kai ibada mai kuka shiga cikin mushkila ka shiga ne ka yi dogon raka ga nan sallallahu ya yi izgi goma sha daya raka daya sha ɗaya raka ɗaya ka sani wani za a wana kenan ka yi dogo raka ka yi nasa ka kuzari ka yi dogo raka shi ne tunan nan babu ba saɓani ba matsala raka a biyu bayan wuturi shi ya tabbata amma bayan wuturi babu na filoli a nan zai sa shi na ƙarshen sallar dare to nan shi gara ya kawo ana iya biyu biyu mawacin ruwa ya gaskiya marajin murfu'i ya da ƙarin gaske kuma ya inganta tabbas mahi inganci kana ya tabbata da bukhari kuma sun kawo ruwaya haka kenan dai wanda wannan matsala mutum mai san huta daga cikin abin maimakon kan kana da kuzari maimakon ka ta biyu tun akwai matsala kanta bayan wuturi ka yi dogwayen raka'o'i guda biyun ka tun dai an akwai damar raka'a biyu to shi da imama da karamin Allah ya ce shi ya zaɓi a yi biyu kuma nan an ce babban magana kuma kowa san ita magana ba ka kawo wuturi daga baba ko da ka bibin dai wuturin ɗaya ake wani abu ne tabbatacce kan kowane bangare shi ma dai ruwa ta inganta zuwa ga abdullahi bin umar sai alwutur ba'da alfajar yin wutiri bayan alfajr ta keto حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح abin da yake ruwaya wannan cewa abdullahi bin abbas raƙad ya kwanta barci sun mustaikas ya halaka bayan barci faƙal da khadim ya ce ma khadimin shi yaron shi kenan gidan shi unzur ma sana'an nas kadiba mutane ya kenan sallah an kuma ba ko yau mai izin da sa basaru a lokacin ya makabci babu ido fa zahaba al-khadim khadim dan gidan ya tafi ya diba su muraja ya dawo fa qal qad insarafa an-nas min subi an qali asba an watsi fa qama abdullah bin abbas fa autar ya tashi ya wutiri summa salla subha kuma salla asba kakin yayi wutirin shi duk da nan mai so ka magana ta cewa kana iya wutiri in ka makara magana daman da gangam ne bakin wuturi keto alfajir amma ga wanda ya makar yana iya duk da wannan hadisi da ifi ne an karkana da shi hadisin wannan da ifi na abdullahi bin abbas da ifin hadisin amma abin da yake karantarwa kurin yin wuturi ko da alfajir ta keto ga wanda barci doka sallam ya ba wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abdullahi bin abbas wa barat bin samit wa qasim bin muhammad وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر دون أكا جيرو عبد الله بن عباس وبات بن سامد قاسم بن محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة دوا ابن صحابة تابعي ya tabbata kada autaru ba ya fara ce sun yi hakika sun yi wuce ban ka farta gato ka irin da shi na aka samu ruwa na maka san wa'annan duka an samu labari suna wuturi bayan ketowar alfijir ila ta ma dai ruwayar bata inganta ba ضعيفين هذا ضعيف حديثين وقال النقبة وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو قمت لو قمت صلاة الصبح وأنا أوتر عبد الله بن مسعود هنا تشوا أمنا كرواية باروانا بانا كلا لو قمت صلاة لو قمت صلاة كودا زا أسيد صلى العصبة وأنا أوتر تكمتني باروانش ko da a tara sallah iya wutar zai kan shi ke kudin hadisin da ifin ne bai ganta ba wa haddasani an malik an yaya bin sa'id annahu qala kana ubarat bin samit ya ummu qauman fa kharaja yawman ila subh fa aqama al mu'adhdhin salata subh fa asakathu ubada hatta awtara thumma salla bihim subh na abin da ya wakana ubata bin samit iya matsayin shi na limami na mutane wataran fakharar da yawon isubu ya hutu sallar asuba ya hutu ladan ya tsinka ya yi shi fa'aƙamar mu'azzin ta ci subi sai mai kiran sallah ladan kenan sai ta da ikama ta sallar asuba fa'asakatahu ci shiru mana ya hana shi ya harar lawa mai ce shuru ubara da tsira shi hatta autar haida ya wuturin shi ya kare sun masalla bihim subh to kuwa ya mutu sallar asuba shi ma dai ruwaya hadisin da ifi ne wa haddathani an malik an abd الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول اني لاوتر وانا سمع الاقامه أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال nan duk da wani sarrafa hadisin wani sun kashi wuri guda hadisi na biyu abinda shi zaman kasim ke cewa ya yi abdullahi bin amir bin rabi'a iya cewa inni la uturu an asama da kama ko ko ta yi utur ba'd al-fajr shakka ce shi abdullahi Ibrahim bin Qasim ke shakka magana biyu wace ce shi Abdullahi bin Amr bin Rabi'a wani shi dai abin da yace eh iya wutiri kenan dai iya jin an tada iqama ko ku cewa bayan alfajr ta idan abata sallah iqama sallah bayan alfajr ta ke to shi dai min nan shakka akwai shakka ta min ruwayal sai Imam Malik karkashin wannan ruwaya da ya kawo sai Imam Malik yace shi ne ce qala Malik an Abdurrahman bin Qasim أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر كاكي نما غنى تبابا ناشتا هيكري شي عبد الرحمن القاسم ya ji kenan Qasim bin Muhammad shine yana magana cewa iya wutiri bayan ketawa alfajr qala malik wa innama yutru ba'da alfajr man nama an alwitr ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يدع وتره بعد الفجر wannan magana haka ce wai sarama sarama malamai cewa bayan wannan manganu guda biyu na Abdurrahman bin Qasim ta zuwa ga baban shi zuwa ga Abdullahi bin Amir manganin yin wutiri ana ikama yin wutiri bayan keto alfajir sai Imam Malik ke bayanin cewa wa innama yutru ba'da alfajr ana wutiri bayan keto wal alfajr wake shi man nama an alwitr wanda barci ne ya doke shi bai yi ba wutirin shi domin cewa ƙarshen wutiri alfajir ta take to amma shi an san kullum mai barci da mai mantuwa suna da uzuri ko tana farilla ce ba tana fila ba ya ce kai imam malik ta wannan magana da ake yi an yi wuturi bayan keto alfijar ya ce ga wanda ya barci ne bai yi wuturin shi ba wala yan bagi li ahadin bai kamata ga wani an ya ta'ammar zalika da gangan ya bar wuturi har alfajar ta keto haka ne hata da wutar ya wuce bayan alfajar ta keto yan bai kamata kai da gangan wannan tabbas haka ne wanda ya mance ka mance wuturi baka yi ba ka halaka duk alfashi ta keto ba sallah ba ba tare sallah ba kina kana da dama kai wuturin ka kai raka tafi da sallah asuba ya misali ka tashi daga gari yawa an an kira sallah karshe kenan kana da dama ka zo magana ana gudu kai makara sai kai raka daya wuturi wuturi da raka daya kai raka tafi da ko mun ga zo ka sallah asuba wannan ba wani matsala kan shi kan mai mantuwa ko akwai mai barci kuma hadisin ya inganta sai yin hadisin sai ya ce ma ja fi raka'atai alfajar za mu ji irin abin magana da ta zo kan raka'o'i biyu da ake yi na ketowar alfajar kan sallar asuba حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الآذان بثلاثة سبه صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة عبد الله بن عمر أخته حفصة وإيش حفصة بنت عمر أرمى من يكون متى نصلى سلامة أخبرته تابش لباري labarin mai ta bashi cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata almu'adhdhin anna al'adhan bi sadati subhi mai kiran sallah idza sakat almu'adhdhin idan mai kiran sallah ya shuru kina ya kare to kiran sallah ta asuba sallah raka'atayn khafifatayn manzon sallallahu yana yin sallah raka'a biyu amma gajeru iya raka'a biyu gajeru qabl an tuqama salatu kahin a tsaye da sallar asuba kin sunata raka'atayn fajr wadda alfajar su ne ana yin su ke daman bayan alfajir ta keto ake wasu ba a yin su kayan ta keto ina hujja ce ta imam na yin raka'a biyu kayan sallar asuba kuma na ruwaya imam bukhari ya kata haka musulmi ya kawo ta sai wa haddasa ne malik an yahya bin sa'id an ashita zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا آه وانا رواية تا عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم تشي من ذلك صلى الله عليه وسلم يكن صلى تسلى يكن يكن يكن سوقك ليخفف ركعتي الفجر ينا سوقك وجدت ركعتي ركعة بيتكيتو الفجر hatta inni laqul har zan rika cewa a qara ibn qara amla shin an ya ko ya karanta fatiha ko bai karanta ba yanda yake gaugauta ta hatta daga an ya ko ya karanta fatiha ko bai karanta ba kaga kenan kware kenan ya gajarta karatu a cikin ta a san ba sallah ba fatiha nan da ke kwanta abin da kware kenan iya takaita ga fatiha kadai haka yakan yi karanta uliya bayan fatiha ya karanta uliya ayyul kafirun ya karanta kulhuwallahu ahad a raka'a ta biyu wannan iya haka ne kuma iyayen ta kadai da fatiyar kadai kenan ne ba matsala duk wanda aka yi ba matsala bace ba sai kuma dai ruwayar cewa hadisi ya inganta hadisin sahihi hadisi ya inganta hadisin sahihi وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال سمع قوم الاقامه فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أثلاثان أثلاثان معا أثلا- أثلاثان معا أثلا- أثلاثان معا ثلاثان معا أثلاثان أثلاثان معا كإيه موسوبي تكونوا أثلاثان معا أثلاثان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح nan abin da yake ya zo daga wannan abdurrahman abu salama ya suna abdurrahman bin abdurrahman ke bin abdurrahman bin auf abu salama dan abdurrahman bin auf ya ce sami a ƙaunin iƙama mutane sun ji an ta da iƙama bayan iƙama faƙamu sallun sai suka shiga sallah suna cikin sallah فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مدار يهوتو يئسكو سنا صلى فقال أسلاتان معا صلى بي زي تا لوكي غدا da ya san bai da bai bayani ko cikin zaman bayan iqama yace babu sallah bayan iqama sai sallah ta farilla ko da ta da iqama eh za ka masalat falasat ilal maktuba ko ilal ilal tuqimat aka tare sallar farilla yace babu sallah ya ta farilla to ku kuna sallah bayan ta da iqama shi ne ta sallah bi za ku yi tare tunda ba sallah ya farilla ke farilla bi za ku farilla bi za ku yi a lokaci guda tun lokaci ne kunnan farilla ko kuna kuna zo sallah sai ce musu ita a salata ne ma sallah bi za ku yi tare kenan iya iya musu inkarin abin da suka yi ya ce wa zalika wannan in kanin manzana ya yi ya ce iya ya yi shi ne cikin salata subi ya yi salata subi raka'atai ne lattai da ƙarsu a cikin raka'a biyu da ake yi kayan salar asuba kenan suna raka'atul fajar ne bayan ta da ya kama yi musu wannan kashe wa haddasa ne amma ruwa ta inganta wannan ruwa hadisi ya tabbata hadisi yin hadisi ne وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقداهما بعد أن طلعت الشمس نعم عبد الله بن عمر يازو بيسام ركعة الفجر أما يرى ما سباين كيتو ولا رانا wani shi ne hujja ta imam malik ta hana yin rakatul fajar bayan sallar asuba sai a ce sai rana ta hudu ba a yinta bayan sallah akan mance wannan hadisi ne mawqufi amma sahihi ne zuwa ga Abdullah bin Umar amma muna da da'i muna da sahihi kun marfu'i wanda ke shan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani iya sallah bayan sallar asuba da ya kaita bayan Allah sallah me ce ce kake ce ya rasul da nan zo kuna sallah ban yi baraka a talfajar su ne nake a yanzu annabi shuri huce kyale shi suna ta ƙaririya kenan kina nan kaga zamu rinja da marfu'i akan mawqufi ya ibn ya baina aka ibn umar bai labarin ma ko shi yasa shikenan gon shi imam malik wannan ruwa je ya dauka shi yasa a cikin mazhabata imam malik suke cewa ba suke inkarin ga sun sun kan sallah ba liman ba su ba sai ba ayi ba ayi suna fada wannan shine madogarar su to kuma da hali akwai ruwaya hadisi marfu'i annabi tabbata ana iya yin gaskiya magana وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم عن القاسم بن محمد انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر wannan labarin da asam ibn umar ya rama raka'atai da bayan sallah bayan hudu rana an samu shi ma qasim ibn muhammad ya kan ma mun ce muna da ruwaya hadisi marfu'i wanda ya tabbatar da yin bayan kare sallah ta bayan misali ka zo an tada iqama baka yi barka fajar kana da dama bayan an kare amma an haɗa ko ruwayi daban na sallallahu ya hana dasa sallah da sallah kenan to shi zai kace imma mutum ya dama in ka tashi zaka ba ya kai da sallar farilla wannan ko ma sallah da mutane suna yawan yi bayan sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dasa nafila kai tsaye a bayan farilla sai an samu kamar haka imma ka wuce ga masallaci ka dawo ko ka hira da wani ko ka yi dama sake wuri ka yi dama ko ka yi hagu ko kai gaba ko kai baya cikin sunan abi dawud kenan amma haka kun kai kun kai ne nafila ba farilla ba ayi annabi hana dole a samu haka wallake kenan ya dace kenan ɗayan bi kenan amma dai ba a yi ba a yi kai tsaye ba ba da safarin la kai tsaye kenan a yi kokarin sake wuri ko kama wani magana haka ko kawo ta kada wani kana idasa amma kai tsaye ka nafila ko ba magana ko ba sake isha ba kawo nafila kai tsaye ba sallar farilla kuma wannan iya karantar da mu da mas'alar cewa kurin ba a yin nafila bayan ta da kama da manzana sadaka ga fada ya fara ba tare da ya ce musu ba raka ta na kuke ta Abdullah bin Abbas ta manzo Allah kama ne huzgo ne ita salisu ba arba'an daga sal asbar ka hudu ne kaga kenan ba damar yin nafila bayan ta da kayan wannan ganin kamata mu tsaya Allah kai mu zai san gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته